الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من داو ذا متقبدا كراتل لتافي رياض الصالحين daga inda muka kwana a wancan satin da ya gabata wannan yan uwa ba su manta ba satin da muka wuto shine wanda muka yi magana Isra'i da Mi'raji wanda muka ji wane ne Annabi Muhammadu kuma muka ji yanda ubangijin shi ke girmama shi ya mutunta shi da irin yanda ya tafiyar da ya da shi wacce bai taɓa yin irinta ba kuma daga shi ba ƙara yin irinta ba To sai zama a wancan satin muna cikin babi na ɗari da talatin da takwas wanda imamun nawawi ya mashi take da babu taharimu ibtida'il kafir bis salam wa kayfiyatu radd alaihim wa istihbab salam ala ahli majlisin fihim muslimuna wa kuffarun shine ko wanda mun yi hadisi ɗaya a ciki saboda yanayin lokaci muka kwana a nan. Wanda hadisin da za mu tashi shi ne hadisi na ɗari takwas da sittin da hudu, wanda imamun nawawi yake cewa wan anasin radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب faƙulu wa alaikum muttafaqun alai wannan hadisin na Anas ɗan Malik Allah ya ƙara mashi yadda ne ƙala Anas ɗan Malik ya ce ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza sallama alaikum ahlul kitab idan ahlul kitabi suka yi muku sallama wanda ake ce ma'alar kitabi kamar yadda aka sani su ne yahudawa ko kiristoci ma'ana wa'inda aka ba su littafi amma da manzon Allah ya zo an soke hukunci da littafin an soke karanta littafin amma su ba su bari wanda shi ahlul kitab in ka kalle shi a aikace kafiri ne saboda ba yahudi ya yi imani da dukkan annabawa amma bai imani da annabi isa ba da littafin shi bai imani da annabi muhammadu da littafin shi ba wanda ya wannan ya sunan shi kafin shi kuma ba na tsara kirista kenan shi kuma ya imani da dukkan annabawan allah hadda annabi musa da littafin shi amma shi babban matsalar shi ɗungurungun ma ma'aikin Allah ne bai imani da shi ba. Ya imani da ministoci bai imani da shugaban ƙasa ba, ai kaga akwai matsala. Kama ya zaɓen nan ne mutum ya ce, ni duk wanda aka zaɓa na ya dare shi, amma ya shugaban ƙasa ba shugaba na ba Da Allah ya sa abin da yake. To su Yahuda kiristoci kenan su haka suka yi. To sai ya zama cewa duk da alkunya ta musulunci tunda ana ganin kamar suna rike da wani abu na littafin Allah to ba za a ce musu maguzawa kai tsaye ba sai ake ce musu ahalin kitabi ma'abota littafi ana sakaya musu kafirci ina fata an fahimta to sai zama manzo Allah alaihi salatu wasallam ya ce ba wai kafirai maguzawa sallah ba idan alil kitabi suka yi muku sallama suka zo suka ce muku assalamu alaikum manzo Allah ya ce fa qulu wa alaikum kuma ku ce musu wa alaikum kuma nan su Yahudawa da yake su makirai ne suna da wata kalma a yarensu na Yahudanci idan suka ce sam da yarensu na Yahudanci suna nufin mutuwa to idan suka zo fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai mai hukun su rinka cewa assalamu alaikum sai su rinka cewa assalamu alaikum mutuwa kanku to shikenan shi ko ma'aikin Allah ya dake shi ne shugaban masu fasaha da hikima idan suka ce assalamu alaikum sai ce alaikum kanku dai mutuwa kanku ko dutse kanku yace a kanku dai yana faida musu ba kaman kalmar la taqulu ra'ina wa qulun zauna wasu ma'ubari kalmar ra'ina da larabci ka kiyaye mutuncin mu amma in ka faɗe ta da yahudanci kace ra'ina an gane kaman wani zagi da haka idan manzo Allah na magana sai su rinka cewa ra'ina ra'ina ra'ina annabi na magana suna zagin shi sai Allah ya ce to tunda sun canza kalmar daga yau ka a ƙara gaya ma annabi ta ko da take a larabci to da haka idan yahudawa suka zo suka yi sallama to kakkace musu wa alaikumus salam sai dai ka ce musu alaikum abin da kuka faɗa ya koma a kan amma yanzu ba mu san yahuda ba tunda ba ma mu'amala da su yanzu da an ce ka nuna wani ba yahude guda ɗaya an baka aiki dai ka gan shi a talabijin to idan irin wa'innan kiristocin da muke tare da su a shaguna da masalla da gidaje da sauran mu'amala idan yanzu ya ce ma a malam salamu alaikum to kanka ce ma alaikum salamu abin da aka ce mai kace a ina kwana an gane in irin waccan yayi kawo fintar da shi in kuma irin wannan ya ai bai san ma abin da yake faɗi ba to kai kace mai kawai ina kwana a gaisa lafiya in ya dauka gaisuwa Hausawa ce to kai kai mai gaisuwa Hausawa sai a zauna lafiya kudaka nan hadisin na koyar da mu cewa idan Yahudawa ko kiristoci suka yi muku sallama sai ku ce masu alaikum abinda kuka faɗa ya koma kanku mutabakun alai wannan buhari da muslim sun rawaci hadisin kaga wannan hadisin na koyar da mu tarbiyyar sallama ga wanda ba musulmi ba wa an usama radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي متفق عليه شما أن حديث an samu shi daga Usama ta dan Zaidin hibbi Rasulullah ibn hibbi Rasul masoyin annabi dan masoyin annabi a shi Usama ta dan Zaidin Allah ya kara mishi yadda ya ce أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما أيكم الله صلى الله عليه وسلم مر على مجلس من ذا الله يوتي ونقرن زما كما مجلسا ko kace in yanzu ne kace wata chamba gurin zama amma a gurin fi akhlaqin min almuslimin wal mushrikin daga cikin gurin zama mutanen da ke zaune gun akwai musulmi akwai mushrikai wanda su abadatul awsan ba ma ahlul kitabi bane masu bautar gunki ne mushrikai ne maguzawa ne zalla wal yahud ko akwai yahuda a gurin to nan ya kamata mu fahimci wani abu ashe musuluncinka bai hana ka rinka yin mu'amala ta zamantakewa wacce bata shafi addinin ka ba da maguzawa ko yahudawa tunda ga sahabban manzo Allah suna zaune a wani guri wanda gurin zama ne na hira amma ga yahudawa a gun ana hira da su ga maguzawa ana hira da su kina babu laifi wanda garar za ka samu wasu gararruka na anguwar anguwar musulmi ce na anguwa anguwar kiristoci ne na anguwa anguwar maguzawa ne can anguwar maguzawa da kanin babanka ko kanin innarka na anguwar kiristoci da yayyanka da kannanka kuma kai ka musulunta to musulunci bai baka dama ka yanke mu'amala da su ba sai dai a cikin abin da zai taɓa mutuncin addininka maguzawancan wanda za su yi bikin dodo to kada a ganka kiristocin nan in za su ta yi coci ko su yi wata mu'amala ka a ganka amma ka wannan ka maguza ɗinkin aka ce ai matawan babanka ba maguje ta hayo ka ce ka gano ɗa ka je ka ɗaukai ka yi mai addu'a amma ka roƙi Allah Allah ya sa yadda ka musulunta ya musulunta in bai da lafiya ƙanin babanka ka gaishe shi in ya je gonar shi yana aiki ka taimaka mai ka taya shi noma ka taya shi bugun dawa ko masara babu laifi in ana buki ka je ka taya su murna ka shiga cikin su ayi mu'amalar bukin da bata taɓa addinin ka ba kuma in akwai wata majalisa gindin wata rijiya ko wajen wani mai balangu inda ake zama to ka je a rantsa zama ana hira ana mu'amala ta malam bahaushe da malam bahaushe ina fata an fahimta amma kai ka musulunta saboda wani zafin rai kai duk wanda ba musulmi ba baka iya mu'amala da shi to wannan abin cutar da addini ma yi idan yau ba ma guje ya gane kana kyamar shi to insha Allah ta'ala wannan abin zai ƙara nisanta shi da musulunci in kana yin addinin ka kana zage shi wannan abin zai nisanta shi da musulunci irin wannan ya taɓa aukuwa can shekarun da aka yi gangamin shari'a musulunci din nan. Mun yi wata mun ji wata tafiya an haɗa wake da shinkafa da tsakuwa an tafi wa'azi. Da muka je wa'azi gidan maguzawa. Aka je ana ta wa'azi ana ta wa'azi sai wa'azi ya zo kaina. Da duk wasu sun shishige cikin gida. na fara wa'azi ina yi ina yi sai fassar gara sai hibda yana cikin coci ga masallaci nan ga sai ya buɗe kowa sai ya hito da kujera sai ya zo ya zauna ya kallo zuwa sai yana zaune ina ta sai ya tashi yana ƙoƙarin ya leko ya ga wane ne ke mai wa'azi kai ƙarshe dai da ya taho ya taho za ya addu'a zai zo ce ina wanda ya magana annabi isa na aka ce gani ta kai abokina ne ya muka gaisa ce to mun gode a sauka lafiya amma duk masu zage-zagen ɗazu ya kulle coce shi ya shirin shi wannan da Allah da mun koma ɗaya biyu uku ya kake tunani su haka musulunci idan ka musulunta kada zafin aƙida ya sa ka yanke mu'amala da kafirai ka yanke mu'amala da kiristoci a'a ka rinka yi musu kyawawan mu'amaloli da shauran abubuwa wannan abun wata ran sai ga ya jawo sun zo sun shiga addininka amma da ka kyamace su kai ba ruwanka da su ai arna ne ai ba to za ka samu matsala addininka ba zai samu amsuwa ba tunda dai gashi annabi alaihi salatu wassalam ya wuce yahudawa da maguzawa da musulmi a gurin zama daya ko manzo Allah bai ce tunda da maguzawa ba zan sallama ba fa sallama alaihi sai manzo Allah ya ce assalamu alaikum to annabi ya sallama kai kuma dan gidan waye da ba za ka yi ba haka manzon Allah ya musu sallama wannan sallama ko kai ne sai ka kodauce aniya wannan sallamar da ne to na yi musulmi amma maguzawa ba da su nake ba kiristoci ba da su nake ba innamal a'mal binniyya muttafaqun alai wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim dukkan su sun rawaito wannan hadisi da haka ya kamata wannan hadisi ya koya mana kyawun mu'amala da kyawun zamantakewa da iya zamantakewa da mutane dan kada mutum ya kore ma addinin shi mutane bai sani ba Allah ya gyara mana babu istibabis salam idza qama min al majlisi wa faraqa julasa'ahu aw jalisahu wannan babin shi kuma zai yi mana bayanin mustahabbancin sallama idan mutum ya tashi daga guri zai tafi an gama abin da kake za ka tafi ka yi sallama ka awai ga kawai a gaba kana lokacin da ya ba abokan zaman shi zai tafi to akwai mustahabbancin shi ma ya sallama kamar yadda malam bahaushe ke cewa to sai an jima na tafi to a cikin musabancin musulunci lallai akwai musabancin yanda da ka zo kai sallama to in za ka tafi ma kai sallama عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن wannan hadisi an so shi daga Abi Hurairah ta Allah ya kara mashi yadda qal abu hurairata ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan taha ahadukum ila almajlisi falyusallim idan ɗayanku ya tike ya isa gurin zaman mutane da ka isa gunda mutane suke zaune to kafin kai komai kai sallama salamu alaikum shawa alaikum salawa na barka da zuwa barka da zuwa manzo Allah ya umarce ka da wannan annabi alayhi salamu ya ce ko fa iza arada an yakuma idan ko mutum yayi nufin zai tashi daga gun ka gama abin da kake zaka ce ka ban mutanen manzo Allah ya ce fal yusallim wajibi ne mutum yayi sallama to jama'a assalamu alaikum zan wuce sai an jiwa to a ce a sauka lafiya Allah ya kiyaye manzo Allah ce wannan wajibi ne kada kawai a ce wai ina wani ne a ce ai mun ganshi wannan halin munafikai ne yatasallaluna minhu liwaza ke kawai sai dai kai a neme ka kawai sai bakai wai ina wani a a gan shi ba wannan halin munafukai ne kai sallama annabi alaihi salam dan ya nuna mana muhimmancin tsakanin sallamomin nan guda biyu sai ya ce falaisatul ula bi ahqqa min al akhirati sallama farko wadda da ka zo kai ta ba ta fi ta karshen daraja ba an fahimta ai go wannan ta farkon da kai to yanda take da daraja haka wadda da zaka tafi kai ta ita ba take da daraja kaga wajibi kai sallama in ka zo wajibi kai sallama idan zaka tafi rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan babul istizani wa adabi babin da zai mana bayanin neman izinin shigowa gida da kuma ladabin shigowa gida wannan sallama daban neman izinin shiga gida daban kamar yadda can a farkon kitabin na yi magana cewa idan mutum ya zo bayan ya yi sallama sai ya nemi izinin in shigo ai an tuna ko in shigo ce eh ka shigo sai ka shigo ka ce salamu alaikum kan kawai ana ce ma wa alaikas salamu sai dai a ga kafar ka daya a aiki wannan kuskure idan ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikas salamu sai kuma ka ce in shigo in aka ce a'a sai ka ce sai an ji mun ba matsala kaka koma waje kai ta faɗa wai yanzu wani yana ji ina sallama wai na ce in shigo kuma yace a'a to kyama ta yake a'a kana iya shiga kaga abin da ba ka kana iya shiga kaga abin kunya to tunda dai kai za a yi kokarin ya an sallama tunda ya ce kaka shigo ya tafiyarka in kun ga mu kwaye maganar da za ku to istizan shi ne ka nemi izinin ka shigo bayan ka yi sallama wa adabi da kuma ladabin neman izinin a shigo ɗin ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku bayi waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku yadda ku shiga wasu gidaje ko wasu ɗakuna waɗanda ba gidajenku ba ko ɗakunanku hatta ta sa'amisu har sai kun nemi natsuwa sai kun nemi ɗaya kewa sai kun tarar da hankalinku guri ɗaya wato sallimu ala aliya ko ku yi sallama ga ma'abotan gidan kaga nan wannan aya tana nuna mana da kaje gida ba kawai da kayi sallama faɗa za ka yi ba a'a in ka zo ma kafin ma ka yi sallama sai ka nasu ka ma tabbatar gidan ne ko ba gidan ba kuma ka tabbatar masu gidan na nan ko ba su nan ba daga zuwa ba kawai tun kafin ɗan asfar da sauke ka kama salamu alaikum a'a ka biya shi kuɗin shi ya tafi tukunna ka tabbatar gidan ne ka natsu kenan sai kuma ka yi sallama kuma ka yi sallama an ansa kuma ka nemi izinin in shigo ko ka in shigo dan irin wannan ya taba hukuwa ga sai na Umar an ce dalilin ma saukar wannan aya ta gaba kenan wata rana sai na Umar ya koma gida haka da dan hantsi ya tube daga shi ya dan yafa wani dan tawul haka a jikin shi yana kwance kawai sai wani bawa daga cewa salamu alaikum ya cewa wa alaikum salam kawai sai ya gan shi akan shi tsaye ya ɗauko bulala kuwa. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ce to ga yadda ya kamata a yi a koya musu tsaye. Wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iza balagal aqfal minkum al-quluma falyasta'zinu kama sta'azana allazina min qablihim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ma ƙananan yara ba a bar su ba in wa'incan manya ne su ma ƙananan yara ba a basu ba wa iza balagal atfal minkum alquluma idan ɗan ƙananan yara suka isa mafarki daga cikin kuma ana sun girma sun balaga ko falastazu su ma in za su shigo gida su rinka neman izinin shigowa kamar ta azanan labina min qablihim kamar yanda wanda suke girme su suke neman izinin shigowa kaga nan Allah na koya mana a koya ma yara izinin sallama kuma a koya musu izinin shigowa gida wajibi ne in kana da yaro ka koya mai in zai tafi makaranta wajibi ya maka sallama ya shirya ya ɗauko jakatu wajibi ne ya zo ce baba za mu tafi mun dawo ka ce to Allah ya kiyaye in kuma ya dawo ka koyar da shi tarbiyyar da ya zo ya sallama kuma ya nemi izinin shigowa in kuma yawan tsakar gida ne in ya zo ya shigo tsakar gidan ya yi sallama to kai ya faɗa ɗakin uwashi ko ɗakin uwashi sai ya yi ilimi ya yi izini salamu alaikum baba mun dawo in shigo a ce eh shiga tukun ka shiga to a nan gun kuma musamman mata su kuma suna da ƙoƙarin ɓata wannan tarbiyyar ɗanki ya dawo makaranta ko yanki ta dawo ta ce salamu alaikum kin ansa kuma ta ce in shigo kin yi banza da ita wata ma mara lissafi ce to kake shigo ita zama na wata mara lissafi ba ka shige ba wannan kuskure ne wajibi mata su gyara wannan yaron ki in kike za haddan ki ya iya sallama zai shigo kuma ya ce a shigo to ki gode ma Allah ya koyi tarbiyya amma in ke ma ta san mun bukun wa'ayi mu ce yake rinka yaga wannan maganganun marasa amfani wajibi ne iyaye su koyar da mata wannan tarbiyyar su kuma mata su ɗauki wannan tarbiyyar ƙananan yara a koya musu sallama a koya musu izinin shiga cikin ɗaki dan kada a ga abin da ba a su وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإذا أذن لك وإلا فرجع متفق عليه an so daga abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara mashi yadda qala Abu Musa al-Ash'ari ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce al-istizalu salatu neman izinin shiga ɗaki so uku ake bayan ka yi sallama sai ka ce in shigo sai aka yi shigo sai ka ƙara cewa in shigo sai aka yi shigo sai ka ƙara cewa in shigo idan aka yi shigo yi kai tafiyarka amma idan na farkon na aka ce salamu alaikum wa alaikum salam in shigo aka ce in shigo shi ke na hutar da kai ba ya ka maimaita ba dan kada wahami a ce dole sai an yi uku a'a in kai na daya in shigo akai shiru in shigo akai shiru in kai na uku in shigo in an ce ka shigo ka shigo in an ci in an ma shigo kai tafiyar ka wannan shine addini amma ga yanzu fa da mutum ya ce salamu alaikum ne ka ganshi tsaye kanka kawai wannan rashin tarbiyya ce rashin gogewa ne da karantarwar manzon Allah wajibi ne mu koya ka mu koyar da matanmu mu koyar da ƴaƴanmu shine abin da zai tsiratar da mu a gurin Allah Allah ya ba mu ikon koyo mutawwan alayhi buhari da muslim sun rawaita hadisin wa an sahl bin sa'ad radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innama ju'ila al-istizalu min ajli al-basri muttafaqun alayhi wannan hadisin an samo shi daga Sahalu dan Sa'adin Allah ya kara mashi yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innama ju'ila al-basru min innama ju'ila al-istizanu min ajli al-basr manzo Allah ya ce abinda yasa aka sanya neman izinin shiga daki ga dan adam ba dan wani abu bane domin abin da ido zai gani an fahimci karatun ko dan abin da ido zai gani kana iya shiga wataƙila in irin yanzu ne ya ɗan samu ɗan kuɗin shi kashi ko ya ɗan shanya su za'i su sha iska ya bai da abin shi aljihu ko to ya baza abin shi kai ko ba ka da ko kuma ya kaje ka iska ya baza ɗan dubu dubu ya Allah za ku kwashe lafiya amma ya baza abin shi suna shi iska ce salamu alaikum in shigo ka ce a ko ko kuma kai mai shiru ya gama sallama shi ta kaninki abin ka ka iske shi bakin titi ko gaisa kaga ba a samu matsala amma inda su ba ko bai roƙe ka zaka da kai malam mutane wani bai da imani dan dubu dubun nan wajen 50 na iske ya shanya amma ko eh bai ban ba da idan ka ya bai gani ba ai kaga babu matsala da haka manzala ce an sanya yin sallama ne don kada ido ya ga abin da ba a so ya gani mutabakon alaihi buhari da muslim sun roshi hadisin وعن ربيع بن بن هراش قال حدثنا رجل من بني آمر إنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أعلج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهادمه اخرج إلى هذا فألمه الاستئذان فقل له السلام عليكم أأدخلوا فصنعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخلوا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وانا حديث an an so shi daga sahabin nan Rabi'i ibn Hirashin Allah ya kara mashi yadda qal Rabi'i yace haddathana rajulun min bani Amir wani mutum ya ba mu labari daga cikin kabilar Banu Amir annahu istazana ala annabi sallallahu alaihi wa sallama huwa fi baitin cewa ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo ɗakin da manzon Allah yake faƙal amma da ya zo ba sallama ya yi ba sai wani abu mai kama da an sani ba a sani ba kawai da ya zo ya tsaya bakin ƙofa ya rasa cewa a alisu shin na shigo shin na shigo shin na shigo bai ce assalamu alaikum ba faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahadimin shi wa kharaj ila hadha maza ka fita wajen wancan mutumin fa'allimhu ta'zim istizan fa'allimhu istizan ka koyar da shi yanda ake neman izini ba cewa ake a a aliji ba a aliji to kaga nan ma wajibi ne sai an sani wace kalma ce za ta yi kama da a adkhulu wuluji a hausa cewa muke shigowa dukuli shi ma ce mai muke shigowa kuma ga sun zo kalmomi guda biyu kuma gashi ya ce a aliju shin na shigo manzo Allah ce a aje a koya mai ba haka ake yi ba to dole da hausa tana da fadi tunda kasa ita ma tana daga cikin yare wanda yake cikuikuyayye yare wanda da yawa abubuwa a karatu sai ka ji abu wajen kala goma da ana kiran shi da sunan abu ɗaya ko wanda yanzu a larabci idan ka zo ka ce misali hajar sai a ce maka dutse jabal sai a ce mami dutse ko gasu nan gasu nan gasu nan gasu nan in wajen zaki ko asadu zaki kasuwaru zaki hizbaru zaki gayi nan gayi nan da yawa ina ba ta an fahimta to ito ito shi malam Bahaushe tunda dai ya sa Allah ya bashi yaran nashi to dai duk abin da yazo kawai sai ya hada shi kiyar to dole in irin wannan yazo in dai kalmar ta yi mu'abaka yi abin amfani da ita yanzu misali a adkulu shin in shigo to wace kalma ce ko mai kama da in shigo akwai ta Hausa wata kalma da ke nuna shigowa akwai Na? Gafaran ku dai ai sallama ce. In ka dace gafaran ku dai ai sallama ce da Hausa. Ka gani babu. To amma yanzu gashi a Larabci ya kawo a aliji ko kuma a adukul. To da ka sai ka ɗauki wanda kake da ita sai ka fassara ta da haka. Sai maza Allah ya ce a fita a koya mashi sallama. Fa kullahu kula assalamu alaikum. yace manzo Allah ce in kaje ka ce mai yace assalamu alaikum a adkhulu shinna shigo fasali ahu rajul wannan mutumin da ke waje tun kan dan aiken ya zo sai ya ji muryar manzon Allah ta gyara mishi fa kana sai ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku a adkhulu shinna shigo fa azina lahu annabi sallallahu alaihi wa sallama fa dakala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai izini kuma ya shigo rawa Abu Dauda da isnadin sahih wanda Abu Dauda shi ya rauci hadisin da kuma dangane wanda yake ingantacce wa an kindata bin al-hanbal radiyallahu anhu kan ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم irji fa qul assalamu alaikum a adkhul an an so daga kildata dan hambali Allah ya kara mashi yadda kala kilda yace ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na shiga na je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa dakaltu alai na shiga gun manzon Allah walan usallim amma ban yi sallama ba kawai sai dai annabi ya gashi a daki ka'a sahabi radiyallahu an kawai ya fada ba salamu alaikum ba adkhul ba kowa kawai da gan shi cikin jama'a kawai kaga idan ba annabi aka samu ba in kai ustaz ne yaya ai baka gaura mai mari ba ka fitattake shi ko to shi da yake ya je wajen babban likita wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mashi irji kuma faƙul assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum a adukul na shigo ka ji wani irin kyawun hali da wani irin kyawun tarbiyya maimakon a ce shigowar ma da ya bai kyauta ba sai aka ce mai a'a koma in ka koma sai ka ce assalamu alaikum kuma ka ce na shigo zai ce an wulakanta shi sai ya koma sai aka koya mai sallama aka koya mai neman izinin shigowa to da kai ma idan Allah ya kawo maka irin wannan to kai ma ba tsinka shi zaka yi ba ba mutuncin shi zaka ji wai kace a malam an shigo ba sallama ka san addinin musulunci yanda yake koma a to a ce an yi ai yanzu ba ta magana da ka koma ka yi sallama ka nemi izini ya ka shigo yi magana akwai fada amma kai sarkin karatu kawai yana shigowa fagar ku baka zama addini ba mutane jahilai ne kan ai kaga wata kila ka in baka za a waye ce ka ce mai jari sai kaga ana dambe to musulunci bai tanaji tsinka dan adam ba nasiha musulunci ya tanada game da abin da dan adam ya aikata rawahu abu dauda tirmidhi abu dauda ya rawaita hadisin da imamu tirmidhi وقال حديث حسن kuma yace wannan hadisi ne mai kyau to ina ganin saboda yanayin lokaci na ya kamata mu kwana sai Allah subhanahu wataala ya kai mu rana ta gaba da fatan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah nan za mu kwana sai Allah ya kai mu hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 a kwamitin marayu su ma su tashi su zagaya alhamdulillah kaji a gama zagayawa ina son ƙara tunatar da 'yan uwa kwana biyu ba tunatar da 'yan uwa akan alƙawalan da suka ɗauka ba na zikirorin wata-wata ɗin. Wasu sun ɗauki alƙawalin istighfari, wasu sun ɗauki alƙawalin la ilaha illallah, wasu sun ɗauki alƙawalin salatin annabi. Su wajibi ne 'yan uwa a yi ƙoƙari, kun ga yanzu ina ganin muna wajen wata na nawa kenan. Na bakwai ko? Tun daga safar muka fara, safar ربيع الأول ربيع الثاني جمادى أولى جمادى ثاني رجب غا شعبان wanda yanzu wanda da alƙawalin istijfari kullun yana istijfari dubu bakwai wanda ya dau la ilaha illallah kullun yana la ilaha illallah dubu bakwai wanda ya dauki salatin manzo Allah kullun yana salati dubu bakwai to ƴan uwa ka kalli abin da ka baro baya kaga a safar kai istighfari 30 a rabiul awwal kai istighfari 60 a jumada ula kai 90 a jumada sani kai 120 ko jumada ula jumada sani a rajab kai 180 haka ne ko dubu ɗari da tamanin da hamsin dubu ɗari da hamsin yanzu kuma a wannan watan za in ka kai ƙarshen wata za ka yi istighfari dubu ɗari da tamanin kagan aka yi rabi la'awwal abinda za ka yi istighfari a wata ɗaya dubu ɗari biyu da goma me ka manta da haka ‘yan uwa a dage wannan aiki yana da mahimmanci wanda kowa yanzu da za a tambaye shi da Allah yanzu ya kake jin zuciyarka na tabbatar wallahi duk wanda ke wannan zikirin wannan rigimar canjin bata rikita shi ba ko kuma haka bane tsakani da Allah na to kaji ma ni shi yana ganin har ya samu kusanci ya har ya fara da ya mafarki ya tabbata ni ma ya mafarki kwanaki ya tabbata To da haka kun ga za ka ga mafarkanka sun canza, natsuwarka ta canza, kusancinka ga Allah ya ƙaru. To da wannan ne fa watakila zuwa baɗin na ana iya makashi shi a ce mara hulaccen waliyi ne, mai bulin kayan can waliyi ne mun kai shi hadara. A nan nuna maka waliyan da aka zaɓa cikin mu watakila mu kuma ne baɗi a zaɓe mu. Za ka ‘yan uwa a dage a mai da hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. Abu na biyu ina ƙara zaburar da ‘yan uwa akan abin da ya shafi alƙawari na haƙƙin marayu. Kun ga irin yanzu mun saba kamar yanzu mun kawo kayan marayu nan ga su an siyo, amma an kawo? To ba wa siyo ba ne, ba wa siyo ba ne. Da haka wajibi da ‘yan uwa su zabura gaskiya, a yi ƙoƙari kowa abin da yake ba da haɗin nan da Allah ya yi ƙoƙari ya wani yunkuri mai ɗan mahimmanci ya kawo. Idan ka saba, Naira ɗari kake bada, da Allah ka yi ƙoƙari satin sama ɗin nan, ko ɗari uku ce ka bada. Wanda ke da arzikin ɗari biyar ya kawo, wanda ke da arzikin Naira dubu ya kawo, mai arzikin dubu goma ya kawo, wanda yanzu ‘yan kwamitin marayun sun zauna sun makansu abin nan faifai. kusan naira dubu ɗari da wani abu suka tara to da haka dan Allah ƴan uwa tunda mu muka ɗaukan mu kanmu kuɗaɗen nan namu ba za su ishe mu ba dan Allah kowa ya yunkuri ba dole sai rana ishe ba kowa ya yunkuri abinda kake badawa dan Allah ka ƙaro ka kawo ba kuma sai an kai lahadi ba duk lokacin da ka zo ka sa abin zai kai ka ƙaro ka bada dan mu samu kada mu suna murna shekara takwas amma bana su yi kuka ko muna son su kuka to da haka da Allah kowa ya koyi yunkuri abinda aka saba bada dinnan a bada Allah ya mana muwafaka haka nan kuma akwai ƴan uwa wanda suka yi yunkurin gina masallaci a ana ce mai masallacin gida Alhaji Garba Sani ga can tsohon masallacin da ƴan Shi'a ke ta'alimi daman dai asalin masallaci na ƴan ɗariƙa ne ko yanzu kowa ya je ga masallaci masallaci an yi masallaci ko a Madina aka yi kamar shi yayi da haka an ji jiya ma an muje ne ko shekarar jiya an buɗe shi an yi addu'o'i da sauransu kuma yanzu ba wani kace na shi masallaci ya tabbata na yan tarika yau ba kowa ba ba na kowa bane kowa ya nemi nashi wannan nasu namu da haka ɗan uwa wanda suke wannan gudunmawar gina masallacin nan da wanda ya bada goma da wanda ya bada ɗari duk wanda ya gudunmuwa a ciki muna roƙon Allah ya saka mashi da alkhairi ko muna ƙara taya kawunan mu murna sai game da abin da dai ne magana rana ita yau game da siyasa a alhamdulillah mutane sun ji nasihohi tunda da jiya an yi zaɓe lafiya an gama lafiya ba wata hayaniya kowa ya zaɓi wanda yake kyautar zama zaton cewa shi ne zai zama mana alkhair so yanzu ka yi iyayenka to kada fa kuma yanzu kuma ka sanya rigar faɗa da Allah dan idan wanda ka jefa mawa bai ci ba daman can Allah ya rubuto ba shi za a ci zai ci ba to yanzu idan bai ci ba kuma sai ka zo ka kama hayaniya kana zage-zage to da wakaki a waɗi mun ji yanzu ba da gwamnati kake ba yanzu Allah ne yanke hukunci duk wanda ya zo zai je ba dama Allah ne ya ɗarsa mai zaɓuwa ne wani ma sai ya an so takardar zai dangwala ya zuciyar ta canza alawa ta canza ta ce sai ya dangwala ma wani ba ka aka yi ba to Allah ke juya al'amura to idan wanda ka zaɓa bai ci ba ba a ce ya ci ba to kada kuma ka dawo kana maganganu ko kana yin wani abu wanda ya saba mu shari'a abin da ya kamace ka ka ce Allah addu'ar da ne da ka ci muka ce Allah mun miƙa mana ka zafa mana mafi alkhairi to yanzu wannan da ka bamu mun yadda shine mafi alkhairi Allah ka taimake shi kowane ne kowane ne duk cikin wa'annan da mai sallar da wanda zai sallar da wanda gidan shi wasu na yi wasu ba su sallar da koma wani iri ne da ma wanda bai damu da sallar ba kwata-kwata kowane ne Allah ya wamu ce to Allah mun gode wannan da ka ba mu Allah ka sa shi ne mafi alhairi gare mu Allah ka yi mai jan gora Allah ka taimake shi Allah ka dora shi kan hanyar da ta dalilin shi za a warware mushkilolin mu ina fata an fahimta amma yan uwa wajibi ne mu kwantar da hankulan mu wajibi ne mu nasu ko me ya gudana a cikin zaben nan mu gane Allah shine mai bada mulki ya ce mana qulillahumma tutil mulka ko ya ce wanda ya zaba wanda muka zaba ya ba mu tutil mulka sha. kuma yanzu za a yi ma kashe shi da za a bude ma abin har wanda za su yi mulkin Najeriya zuwa tashin kiyama duk sai a ce ma kaga wanda muka tsara ne wanda kake son ba mu tsara da shi ba shi tsara mai muka yi kuɗin da ya samu ya kashe maku kuma ya je ya samu wasu shi ke na an wuce mu ya za ka yi ka yi suka canza mu Allah tsarin shi da ka da Allah ya uwa in an yi abin da Allah ya kaddara mu an shi hannu bibi mu roki ya zama alkhair idan aka yi wanda ba shi zuciyarka ke so ba kuma ka ce Allah ya tsine mai to idan fa Allah ya anshi addu'a ka ya tsine mai kai ne zaka sha wuya an gane kaman mutum ne da guduma an daure ka hannu da kafa ga guduma ya daga ko sai kake kunduma mai zagi ne rage mai amma ga guduma a hannun shi kana rauke daɗe barka da aiki amma dai ka gaji da tsayuwa ɗan kwance ne ya riƙe ma guduma yaya ba ya ce tsira ba da haka da Allah ya uwa ni ina nasiya ina jawo hankali duk wanda Allah ya zaba mana a cikin waɗannan zaɓuɓɓukan da aka yi to mu ƙaddara Allah ya anshi addu'ar mu kuma shine alkhairin kuma mai addu'a Allah ya taimake shi wannan shine mafitan mu wanda da yawa bayan zaɓe ko faɗin sakamako abubuwa na gudana wanda da abubuwan nan da ake lokaci mu ke cutar da kanmu da kanmu yawan abin da ya rinka aukuwa a zaɓuɓɓukan baya an zo an yi zaɓe ba wanda kuke so aka ce ba kun kama kone-kone, kun kama jefe-jefe. To wannan abin da kuke da, kun ga abin da ke biyowa ba ya kun yi nadama. Dalla, menene alaƙar zaɓe da coci? Me alaƙar zaɓe da masallaci? An zo an ce, ai wanda ya ci ba musulmi ba ne, a sai a ƙona coci. To wannan cocin da ka ƙona, kanka ka ƙona. wannan cocin giran ɗinka na local government shi za a ɗiba a biya su cocinsu yana da inshora yana da lafis da ka kuɗinka za a ɗiba a biya mutanensu da ka kashe kuɗinka za a su koyin sun kona maka masallaci fi sabilin layi ne ko kuma ba a baka baka coci kanka ba ka ji an yi abin da za a yi ka yi ma ɗan uwanka rauni ka zuba mai da jini lahira Allah zai kyale ka ka kona ma dan siyasa dukiya Allah zai kyale ka ka kona ma dan siyasa gida Allah zai barka me yayi maka to da haka da Allah al'umman musulmi musamman matasa mu san halin da muke a ciki cewa wannan yanayin da muke a ciki inda muna da tunani yanzu ba ma siyasa ke gaban mu ba haɗin kan musulmi ke gaban mu duk wanda yake bibiyar wannan zaɓen daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau to ya san abin da wanda ba musulmi ba suka yi ko musulmi ba su iya yi sun haɗa kansu yadda na inugu ya zaɓi ɗan uwanshi to wanda ke ƙauyen ku ɗan uwanka ba haushi in dai ɗan wannan ya zaɓa kai ko ka zo kana ta rigima an baza muku ‘yan takara burjir muslim muslim muslim muslim ba muslim af muslim ba ga lalace an maka haf ga kulshen sun je sun yi abin da zai wani ba wannan bane gaban mu abin da ke gaban mu musulmi mu haɗa kanmu mu so junan mu ya za a yi mu taimaki kanmu mu taimaki addinin mu can duk qur'an su sun haɗa guri ɗaya ko kuma na kuna an zo an ka tattala ko mai gilas ya yaga mai medical ya yaga mai jan hula ya yaga mai bakan hula kowa duk sun watsa ƙwaron ba ku iya komai wannan ƙyaloman musulmi bai kamata mai baka wani mu kiyamun laili ba to da haka da Allah ni dai nasiya ce nake da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka alfawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ce na'am me yake cewa Na'am. Na'am.
Kuma yi kuma yi magana da wani.
Na'am.
Kiran sallar shi ya lalata.
Bayan ya gama kiran sallah, wai ladan ne ya gama kiran sallah kuma ya yi magana da wani. Sai ya gama kiran sallah ya ce la ilaha illallah ko? Me shi ayi sallar shi? Tunda dai ya kulle kiran sallar shi ya magana da wani ba to he ya shiru kai ya magana. Ko?
Da fa ki.
Eh? Lamu Rabbu su ita daban, ita Allahu Rabbu hazihi daban, kiran sallah daban. To da haka dan yayi magana ba wani abu. Amin. Na'am. Eh kwarai, ahalin kitabu kana iya zuwa gun kiwasta, ka ce Allah wani ya san da ya jiki Allah ya baka lafiya, Allah ya ba wa zai ba da lafiya in ba Allah. Ka roƙi Allah ya ba shi lafiya. Ah, baka cewa Allah ya mai gafara sai Allah ya baka lafiya Allah ya tsawaki yawwa kaga in in bai samu lafiya ba shike baka kaya to in yana kwace za a baka ka roki Allah ya bashi lafiya na'am to a kyale ta tunda ba amuri ba to na'am mutumin da ake mai sallama bai ansa kai ka ci gaba da mai sallama manzo Allah ce duk mutumin da kai mai sallama bai ansa ba to wanda ya fi shi zai ansa maka mala'iku za su ansa ma da ya ta ansa da mala'iku su ansa wanne ka fi so to kai ta yi yana kau da kai wa alaikas salam eh idan mutum na sallar gawa ya yi rabka kabbara ta uku sai ce assalamu alaikum to idan ya tuna in dai ba ya gogun bane daga tunawa shi sai ƙara cewa Allahu akbar assalamu alaikum ba kabli ba ba abu tayi na'am wa alaikum salam amin na'am na'am na'am shi uban ya koyi wani abu na'am ko kuma dan kuskure ne yara haka yana can saurin hannu ai ya buge shi a abin to an ji abin da ya ce wai uba ne bai iya karatu ba amma ai in ƴaƴan shi na karatu sai ya zo yana ji da haka ma har ya ɗan iya to kuma da sun yi kuskure kuma sai kai musu gu to ya bugi malaman shi kenan ko to ba haka ya kamata ba ne sai ya rinka masa nasiha shi bugu a musulunci shine karshe na yi magana bugu nan kwanakan baya yawa bugu a ce da ɗanka ya yi abu ka bugai cire maka zai nasiha jawo hankali nuna mai wani da ka kalle a fuska kawai kalli fuskar ka ya san ba gyara sai kaga ya bar haka ba a san yawan bu wa alaikum salam amin na'am na'am eh eh na'am zai kasance in ka siyo za ka yi karatu fani eh farashi zai fi kai kuma in ka ce za ka zo ka saida mm, ba ka ƙara kuɗi ba a kan yadda za ka saida ba mutane za ka fara eh wannan me ya kamata mutum ya yi a kan malamin ke cewa yadda kasuwanci mun yi irin wannan tambayar kwanaki yadda kasuwanci ya tafi yanzu kuɗi hannu kaza transfer kaza to shi dai kamar yadda na faɗa rana ya ce haramun ne abin saidawa guda ɗaya a yi mai kuɗi biyu haramun ne to tunda yanzu kasuwancin ya zama haka kuma in ba kai haka ba kai kasuwancin ba zai yiwu gare ka ba to da haka irin wannan sai ya zama kamar cin mushe ne ga matafi shi cin mushe ga matafi sai ke ta ci haka na a matsayin larura kai ta yin kasuwa haka a matsayin larura Randa Allah ya yaye aka saki kuɗin suka je ko ina ko ba ya maga wanda za a ba cash din ba da wanda za a ba ta rantu ba ko da haka dai larura ce in ya zama larura sai an yi sai a yi amma dai bai halatta ba insha Allah wa alaikum salam wa alaikum salam eh eh sallaman mata da gafaran ku dai da ahuwan ku da sannun ku dai duk ba sallama sunanta ba sallama da ita ce wanda aka ce tahiyyatun mubarakatun tayyiba shine assalamu alaikum an gane idan mace ta zo ta ce gafaran ku dai sai ka ce mata a koma dai yo sallama an gane haka ya kamata ai Allah ya mana su wa alaikum assalam amin eh to ai ina jin baka na akai bayani ko to shi yasa ba in mun gama sai ai maka bayani ga wayanda abu yi Allah ya mana mu Amin.
Allah ya tada mu Allah ya tada ayyukan mu Allah ya biya dukkan bukatun mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata uwa da take kiyaye ɗan makaranta wanda zai yi mata rasuwa shekaran jiya a hajiya babba da alhaji Hanifu Allah ya mata rasuwa shekaran jiya da yawa akwai yayin da ake karatu da suna Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya tsara shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne sosai Allah ya kare ma ko fara mai da ya kasance kawai ya iya Allah ba mu tsara ya ba mu alheri kuma Allah ya ba mu da Thank you.